أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يان للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه والجلال العظيم يا همة الشهيد ولي الله هذا المعظم والكاتبين بنظرة كاتب ما بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعلم ولجم لساني وأقول اللهم صل نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما والأرض المقام المحمود الذي وأتوا إنك لا تنصف النهاية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اشف عنا العذاب إلا مؤمنون ربنا اشف عنا العذاب إلا مؤمنون كما ذكر في الرزق أما يكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين ألم يعمل للذين آمنوا Allah subhanahu wa ta'ala yana tambayar sahabban Annabi Muhammad alaihi salatu wasalam a lokacin da aka saukar da wannan aya saboda sahabbai sun riga sun shiga cikin yawan gantuttuka na mutuban za ta tsoro a nazarin sahaba ta kawo ɓangaren da za sun yawaita kaka su hatta faru ta abu da duniya har suka zama kamar ɗan duniya duka sarkin da za yi saboda yawan kaka su wani hadisi da ni rabba gaira wanne miki ko kuma tsirkar dariya sai Allah ce alam ya ga ladina amanu ya kuma waɗanda Allah ya yi mafayewar imani har yanzu al'amarin bayyanzun da gare ku ba an da ta ƙurubu suka canku ta karɓarta da zikirin layi saboda tuna azabar Allah da ke iya faruwa akwai mutuwa akwai shiga kabari mutum da kada shi da shi da shi rai akwai warkawa ranar kiyama akwai hisabi ga tsayuwa ta kwanar kiyama ga ƙetare firati mutum bai san wadda aka bane ba zai yi nasara ko ba zai nasara ba zai cika da imani ko ba zai cika da imani ba shi ne Allah ce alam ya ne har yanzu al'amarin bai yanzu da gare su ba an ta sha kulubu da zikir layi suka tausayi taushi saboda an ambaton Allah ko kuma alama ta Allah wa ma nazala min al-hajj rika tunanin abin da ya sauko da Allah Qur'ani wala yakunu kallazina utul kitaba kada ku hafai ku zama kamar waɗannan da aka ba ki zalim ta da kuma yahudu da tsara min kabulu gabanin zuwan safa a zuwan kuma yahudu su da yahuda wanda ta da tsara me ya kai su ga fada ma irin wannan faɗi ban za faɗi wani a tsala alaihimul amadu yau da gobe a kwanta lafiya a tashi lafiya a ɗaukawar lokaci ba faruwar matsala wannan abin ɗaukar zamani ya sa faɗasar ƙururuwar suka ta mushe ayi nan da lullu zikirin lahi don zuciyar ku ba a taushe ta wasu na azabar Allah makasirin lilmin ba su kuna mayawaita daga yahudawa ko misara ba su kuna masu duke mai ma Allah biyayya ne
اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون اعلموا kitabun lil mu'minina wannan da har magana ce ga masu imani Allah na cewa ku sani Allah shi Allah yuhil Allah shine mai raya kasa ba da mautina bayan mutuwar ta dinna baki ya raya ta da tsirrai haka zalika ba al qulubukum haka Allah bai raya zukatan ku ya rubuta ilmin shuri ya mai da zuwa kafkan ta daga Allah har bayyanar ayatu mun da bayyana muku muna tare da abubuwan da muke cikin ayoyi a dalil ala ulufna a bayanin ayoyin da kamar nuniya ga sanin ikon la'allakum nuna. ana muku wannan manuniya saboda ku yi hattara da manzanci إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم innan masallakina Allah subhanahu wa ta'ala ke ta ga mutanen da suke masu yawan sadaka sai mu kama sarki za a mai sarki nan yau kaɗan hatta na kunna Allah kurbata har sai mun kai ganin ta babba wata ibada illa sarka da sarka sai Allah ya gabata da sarka ce innan masallakina ta ga masu yin sadaka mina da jaji daga mazaje wani musallakati da masu yawan sadaka daga mata Allah ya sassaka da minin sa'i masu yawan sarka da cikin mata wa aqrabu Allah qardan hasanan masu ba Allah rance na gaskiya ma'ana rance mai kyau shine bayan wasan Allah ko don ɗauka za a addinin Allah ko don kariya ga addinin Allah duk abin da ya shafi haka to shine ba Allah rance ko ko mabukata daga cikin bayan Allah idan sun zo neman taimako a taimaka musu shine amma Allah rance don duk abin da kan bayar kamar ka bayar ce ne Allah yana misali akwai za su zai biya kuma in zai biya ƙaramin lada ƙaramin lokawa a lokawar goma ko niyya kamar ta yake wata a lokawar goma idan niyya ta yi kyau a kai zuwa saba'in in ta yi kyau a kai ɗari bakwai in ta yi kyau a kai miliyan biyu in ta yi kyau in ta yi kyau a kai wallahu lamu zai sha don haka ya danganci kyautata niyya waɗanda ba su sarƙata lallai ko sahabbai sun ba da sarƙoƙi an bi dinarsu a cikin daɗin rai min a ɗaya limanin daga manyan tsaftar zuciya in shiga a wannan layi don neman yarda Allah ha za mu wal ƙarfin hasan wanda shi ne ba Allah da ce rance mai kyau yoga abu lau Allah da zunuka lada gare su walau ajin karimun kuma lada mai girma ta tafi da gare su
والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم Allah subhanahu wa ta'ala shi walladina amanu billahi masu imani da Allah يذكرك بالإيمان بالله إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالكلام شيخ الإيمان الله كما هو من يتبع سمع الإيمان إيمان الله ورسله لمن سنن الله أولئك وأنهم هم الصديق رسول ما تكيوا ومسكا أشين قد يتعوى وشهداء كاجما في الشهداء إن ربهم ولم يبنجدين على المكذبين والأولين ga masu ƙaryata annabawa daga cikin manzanni lahum ajrun la da su ta tafi daga auren Allah waɗanda ranar kiyama idan an tambayi mutanen annabi Nuhu alaihi salamu ya ku kafirce ma Allah sai ku ce a a am ya ubangiji ma ja annabi bashir wala nadir babu wani mai albishir ko gargadi wanda ka aiko muna ba wanda ya zo sai manzannin ce ya ubangiji mun yi masa sako gare mu to wa za ku ce da ku cikin da wani masa manzanci na sai mu annabawa a mutane a annabi nuhu al'umma ce masu imani da shi annabi nuhu alaihi salam sai ce mutanen annabi muhammadu su za ku shaida gare mu cewa mun yi masa sako Allah zuwa gare mu sai tambayi al'umma annabi muhammadu sai Allah ce mutu a sai su ce ma Allah ya Ubangiji waɗanda ba mu zamani da su ba, yaya za su shaida gare mu, ba su isko mu ba, kuma ba mu zamani da su ba, ba mu kusa da su ba, ya za su yi mana shaida, kuma mun sai ya Ubangiji kai adilin sarki ne kai, ya ce lallai ba shakka adilin sarki ne ke, amma su al'umma da Muhammadu, su ne wanda suka gaji dukkan waɗanda suka biyo baya daga annabawa da manzanni. sun suna da masaniya suna da littafin da ya ambata in annabawa sun yi zafo ba su zamba don haka ni Allah shaidun al'umma da Muhammadu shi zan dauka sai a kira shaidun al'ada sai kira al'umma da Muhammadu sai su karanta Qur'ani inna arsalna nuha ila qaumihi har ya zuwa karshen bayanin da aka ce mutunci da aka wa al'umma kuma haka nan zai yi da sauran annabawa to kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ce ya yarda da shaidun waɗannan bayan Allah al'umma Abdul Muhammad da Allah ce wa shuhada waɗannan al'umma na Abdul Muhammad da za su yi shaida ranar kiyama in rabbihim gaban zatin Allah a alal mukazzibin ga waɗannan su karyata min al'umma na al'ummomi da su gabata su karyata annabawa lahum ajruhum la dan la shaida su ta tabbata gare mu wa nuruhum hamsin shaidu ko kuma hamsin lada ya tabbata gare mu والذين كفروا ذوبوا وان شبهوا كافرين وكذبوا آياتنا suka tare wa ayoyin mu addalati ala qudratin da mai nun manuniya da ba a san ka dai ta ta ulai ga wadannan kan ashabul jannah sune ma abu da jawta
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاهم بينكم وتكاثر في الأموال وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bada misalin da ke gama faɗa tsakanin masu imani da marasa imani. Su masu imani da Allah har kullum tattalin ko da suke aljama. Su ko kafirai har kullum abin da kallo na karan kuɗi hannu duk abin da ya sai ko da a baka lada ta ce ya kai mu gobe. Wai ko za a kyama wanzo ya gano sannan wanzo ya dawo inda ana ta sashin kyama da wani ya taso ya ba mu labarin abin da ya ci a ko ya gani to don haka duk wannan jakon ya ce ma ha ba ila a tsakirin awaliya ga sanar mutanen farko ce sai ku kwace da ita sai Allah subhanahu wa ta'ala ce kila mu mutanen duniya ku sani an da mara hayatul duniya ita ma rayuwa ta wannan duniya la'ibun wasa ce kawai wa lahun da tsauka hakan wa zinatun da adamu wata fahimin da alfarshe ce ne ni dan wani ne ko cikin wani ko kuma ni ne mai alfahari tun tun shekari kaza ko kuma gidajen na hakina kaza ko inda kaza sun tawa ce wannan alfaharin bai nufin da ke tsakanin ku wata kafirin da tsatsera tun abuwa da cikin dukiyoyi wani auladi ko tsatsera ta yawan tsiya ai a cikin shiga lafiya shagaltuwa da duniya shi ne wannan domin Allah ya wani wa amma ta'atu amma abin da shahin Allah biyayya wani shi bangaren masu imani masu yi ga wani kiyama wa ma yi yin alhaji abin da ka taimaka mu zuwa lahira fa ni umur lahira to wannan bangaren kayan lahira ne kamar da kai ne ita duniyar da yana take kamar misalin gaibin girgide ne a jabar kufara na batu girgide ne wanda a na batu illan da ruwa ke tsarwa a jabar kufara sai ya kayatar da manoma da ana kira al'ummara a nan manoma masu tona ƙasa tsoro shi ne alkuburu lullun iri cikin ƙasa ba na kufara da kayan shi ba a dabar kufara wanda shi kayan gona yana ƙayatar da alkufara manoma da babu tsirrai ne sun mai niju a kwana a tashi bayan abin ya gama an daina amfani to abin da ya rage gona sai ya koma busashe fatarahu musfarran sai ya fara koma ɗorowa sun mai kuru hukaman sun ya koma karmami kutatan daddakakke ya zama hillu ya zan lashe a babu komi wanda lahirafi to in aka koma lahira aka yi irin wannan zama ba ya tafi jin gobe kiyama ba sai abin ya koma ma wanda ya zauna duniya ya shiga da duniya bai gyara lahira ba azabun shadidun sai abin ya zama azabar matsalaciya haka za haka lamarin zai karanta a duniya haka na haka duniya ta ce shi ɗan adam nuna da duniya ana haihuwa sai a duniya wawayan abu yana wasa a cikin shekarun ƙwarshiya hayyacin shekara bakwai yana wasa to lakamar sanyirin wasan yaro baya da wata buƙatar da ya babu wani abu la ya albu kaɗai shi yaro ɗan shekara bakwai yana kai kawo yana jiri mai tsallan tsalle ko kila bai sa abin da ya sa ya kwanu da shi ba ya ce kan yake ba zai ba da amsa ba ya sa an wasa yawon na farko in ya kai ɗan shekara sha hudu sai ya shekartu da a da ɗaukar hankali wasa amma wasan da in ya kai ɗan shekara sha hudu to yana da sha'awa a shi a yau yadda zai da ciki daga ciki akwai gwada ma ɗan uwa ne ƙarfi in ya kai ko an yi wargin langa ko mai kama da haka to sai a soke kullum yana wasa a shi shi nasara wani za ba daga wani ne wani shi ne sarautar in aka kan shekara bakwai a sama ya zama shekara shirin da dai zai zama saurayi to a wannan lokaci kuma sai ya koma da yin ado in ya fito yan mata na cewa ai ba wani saiwa ne to wannan lokacin a cikin ɗaya ka bukata ana yi ado da yan mata da abokai a da takama ya jima da gani ya jima da gani wata samun da alfahari cewa ni ga inda da yato ɗan gidan ruwa da gani ko kuma gidan mu kaza muka da shi ko kuma ni kaza a karkare to in ya ƙara shekara bakwai zan kai shekara ashirin da takwas to zai koma yana sa alfahari kawai ba irin da ɗaukar kuma shekara bakwai wahala daban tsakakura zai kwanta ɗan tsera ta dukiya daga duk abokan ya mutu dukiya a cikin dukiya wani aula da gaya bai abu duba hamdu da wasu lafi da biyar sai ya zama ɗan shekara talatin da biyar in ya kai ɗan shekara talatin da biyar ɗin nan to an kai inda inda ya kamata ya hankali yan baki an yi kula da ya kamata ya yi hankali abin da ya sa wani da ya kai shekara talatin da biyar ya ga yadda duniya ta yi wa'azi wa'azi ga wani ta yi musu wani wa'azi ta mora su wani ta ladar su wani su wani sun samu an wani gari sun rasa su wani sun kai su wani gari sun dawo su wani suna maciya ƙarni iri ne suna shi yana yaro ɗan ƙarni yau ya kuma maciya ƙarni duka sun tsufa a jinda sun ka saba yi ya ga yanzu ya ga gari gaban ido ne ya ga wannan to don haka yanzu ya kamata an yi turkar laiba ya bar wasa ya bar ɗaukar hankali ya babban ado kullum in an kace ana yayin shadda ko wani yaji su gaba gaba da alfahari da alfahari da cewa ni dan wani na jika wani ko takara a cikin dukiya competition a cikin dukiya wani Allah da koya to abin da ya kamata tun da ya kai inda ya kamata ya hankali to ya mulkanci Allah subhanahu wa ta'ala to saboda mai shekara talatin da biyar ya kai ma'isan wada ya ruga da gudu a rage kaso ya cimma ya ruga da gudu ya tsaye ma a rage kaso to shi ne ɗan shekara talatin da biyar balle ma a ce ya kai shekara arba'in dama wani ya tsaka daga talatin da biyar zuwa arba'in to ya gama ƙaruwa shi ɗan adam ya kai ɗan shekara arba'in an kulle kullum ana kwana an ka tashi sai ya rabu kullum ana kwana an ka tashi sai ya rabu to har kullum don yana ganin yana iya wasu abubuwa sai ya fara a kwana a tashi ciki ya nufe a kwana a tashi ce har nuna ciwo kwana ciwo kullum ta rage mai wani to ya koma ma ya sani ya koma kamar shinka gona in an ka shinka shinka ranar turne a yin shira a ban wanda an ga ta isa a banta sai ta hauka tana zallo to in lokacin gindi ya yi in lokacin girbi ya yi aka ɗaya amfani to abin da wani rike girbewa shi ne a nan idan ɗan adam ya zo duniya ya yi waɗannan shekarun to dama da ya kai waɗannan shekaru talatin da biyar an raba da shi dama abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rayuwar al'umma da ke tura auka gora Allah mai jawo da wannan shekara sittin ne zuwa saba'in ko ka tsuwa ka ka tsuwa ko baka tsuwa ba ka tsuwa da zaran ka kai ɗan shekara arba'in to ƙarya ta kai ka ce lahiya ka ce sun ka ka kwanta ka tashi to jikinka akwai abin da ala a jiki ne ko an ce karɓawoyin magani kullum ga irin magani da ka ɗauka kana sha don ka san ba da ne kake ba ko kuma kullum da mai allura ko da maganin kankaruwa da sauransu amma din zaran an shekara arba'in to da kai da gawa ba ku da bambanci. Zai ta halin duniya za su samu shi ba ta daidai da komi ba su daidai da lamarin lahira sai ni ali karama lahu da yana cewa mutane nan suna shagaltuwa da duniya amma abin da mutane yan duniya ta so bai wuce abu biyar ba na farko dai abinci a ce ai wani gidan wani ba yunwa wani mashirabi da abin sha da abin hawa a ce ai wani jim din da aka yayi yanzu shi da shi aka yi kamar zamanin da zamanin laraba a ce yana da yana da jajjayen al'umma kamar su ga hilla ne a ce wani na sarda goma ko sarda ɗari na shanu to ita an markar kana da abin hawa ko kuma su ta tsara ko kuma auren auren auren ma isassan mata to sai sai ni a yace bari a ɗauko ma waɗanda abubuwan guda biyar a yi ma hilla hilla a halama ya kuru islam abin da ya yi komi cikin abincin ɗan adam al'asar shi ne ruwa wanda ko ni abba kalanya ba a hana kashin ruwa yawa ko ni abba kalanya ba a hana kashin ruwa saboda sanin amfanin a cikin ta to amma ya tambaye ka ita zuma wai ne ne asalin da kun sai aka faɗa ma sai a ce ma ka'in ruba batin kashin wani kuɗe ne wasu kuda ne ka taruwa suna kashi shi ne ka taruwa kuma ɗaya wakar alfahari ɗaya abinci ga ruwa alhali kashin wani kuɗe ne to abin shafa kuma mahi girman abin da adam ka sha albawo shi da ruwa to shi ko ruwa idan da mutum ya zama wal ma'alim yan dan adam ka shan ruwa haka nan tumakin gidan da ka shan ruwa a wasu rukun tsaye na cikin daji haka ka shan ruwa namun daji da ba su da kowa haka ka shan ruwa dukkan waɗanda wani dan adam ka shan ruwa su ma haka ka shan ruwa to don haka ta ga ta yi tarayya da dabbobi an alfahari ciki wani barkamu sai abin hawa a gala ma yurkamu mai tsadar abin da ake hawa shine ingarman doki kamar yanzu a kwatanta ka a ce ma ai abin da ya kowace mota a yanzu a ce end of discussion ko kuma kana da kwantiliyo ko kuma kana da jeep ko kuma mai kama da haka to inda dai in mota ce in ma doki ne bisa bayan dawaki ne wasu da kafiru aka ya kashe mayawaitan mazaje kuma ɗan adam alfahari ne na cikin yaƙi a ce ya zo yaƙi ya ci gari da yaƙi shi ya cikin alfahari ɗan adam duk ɗan adam bai zo yaƙi ya yi nasarar yaƙi ba to bai cika ba to tun ɗan adam yana buƙatar kamala to sai ya san mayaƙin gaske wanda za a ba labari ne gashi har da hajjimi ana ba da labarin su a kuma ana ba labarin sai gida ne ana ba labarin su sai kuma da jiya da aka mantar saboda mai saboda sai da rayuwarsu wurin yaƙi don haka suka yi suna da haka to don haka shi da adam ko da kuma yana buƙatar yan zojin sama manyan mutane manyan sadaukai to alin sama da kai to duka waɗannan dawakin nan ne aka kasance mayawaitan mazaje da kuma shi alfahari ka samu shi lokaci haka da idan ma mota ce duka mota sai ko ni tsada an ga ta yi gawawaki ba iyaka kuma yana gama gawar a cikin daji aka ɗauko gawar kuma a ɗauka a sa cikin wata motar kaga har yanzu dai ka hito daga sanadin mutuwa kuma ka haɗa sanadin mutuwa to wani alfahari da yake ga hanyar da ba ka nemi da mutuwa har ma an yi wata motar da aka cewa shiga da alwallaka wai ko da ta Allah tana kashe ba a sai mutuwa a mahin kyawun surat duniya alhalim shi ne surat alhalimi shi ma in ka zo ka bi shi haka ce ni da ne surat alhalimi sai ka ji an ce ma ga irin zulatin shi ne kashin wata tsutsa ce da ake ce mata zulatin kasni tsutsa mai kashin alhalimi bakar kadai to shi ban na biyar shi ne almakan aure iyaka alfahari mutum ya kai koko a ce ya yi aure to da ya kai ya gama hawa sama da ya taro daga abubuwa guda hudu na baya to in ya zo ga wanda cikin na biyar ya gama alfahari babu wani abu sama da haka don duk abin da zai bi tsayar tara a nan duniya na waɗanda abubuwan ne guda biyu to shi mai albarkar sai aure shi kuma shi ne mahaɗin aure ƙarshe nai mabalin fi mabalin haɗuwan mai tsara da mai tsara duk iyakan ma'aurata ƙarshe abin da zai biyo ko ya ta waya da ita a yi ta kubunne ana hira a sai a dawo duk abin da za a taro ƙarshe dai abin da zai biyo shine haɗuwar mafi tsara da mafi tsara ƙarshen ƙoƙo kenan ita ce ƙarshen abin da zai biyo ga aure bayan da lafi to cikin waɗanda abubuwa da mun kalin sa guda biyar wani abu ne zai daidai da abin abin da abin Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana cewa ma in dakum yanfat wa ma in lillahi baqi duk abin da abin ku mai karewa ne waɗannan abubuwan da mun kalin sa gaba ɗaya duk sai an wayi gari wannan na ƙarshen gaba ɗaya ko da an ba da tarihi garin ku ai ba a taɓa alfahari aure ba irin auren wani da wacce to ya Allah ya rawa ku ya rawa ku tsawon shekaru ran da kan hito ta hito ta za ta shi wai ko wanda wani da yake labarin shi ne ta ce ka ga yau gurin kayan ta to ashe ko ni za a yi dai tun da abin ɗan adam in daɗi ne bai da wama in kyan jiki ne ko kyan kura bai da wama in mutura sai ka ɗaura ba ta da wama ko ni aka yayi kan gama yayi ne a ƙarshe sai ka ɗauke wani sura cikin bola an zubar don haka menene na alfani waɗanda abubuwa guda biyar ai la ta huru ma'ana waɗanda abubuwa da muke nasa ba kada la ta rukuha kakkabarta shi ya muƙaddam ta huru hadin ashiyawu waɗanda abubuwa allati laysat bi shay'in bayna allati laysat bi shay'in wadda ba wani abu ce to la ta rukuha ta huru bayna al-abdi wa bayna rabbi kakkabarta shiga tsakaninka da Allah kai dan adam da kake alƙur'ani dai yana ba labari an da hajjar ashashe da abubuwa a tafi na aran duniya misalu ha misalin ta kamar ruwan sama ne matsalar da zama ruwa da ya sauko daga sama ba a jarin da ba ta yi fitar da tsirrai bayan haka sai a wayi gari sai ka ɗauke gona ta bushe karkara ta tashi kisa a yanzu can ba a jirga da ba su tsaron sai su bushe matakin farko ya zama tsorowa ko ba sare ba dai mutuwa mai yi a ƙarshe in ya bushe ta ruhun riyahu in ya zama da takaɗe ta ƙarshe iska yana sheke shi kuma in ba a bi hanyar lahira ba aka tsaya gyaran duniya kadai sai ya zama a ranar alkiyama azabun shadidu azaba matsananciya da wanda ya zaɓe da ana ƙafi lahi da salima Allah ya amma in zai gafara shi ne neman hanyar lahira min Allah tana wurin Allah wani ruwanu da yadda liman lam yutir alaya wan lam yutir ha alaya ga wanda bai zaɓi duniya akan lahira ba wa man hayatu duniya ita wannan rayuwa ta duniya ma ba ta ruwa ai a taba tsofiya jin daɗi shi duniya bai zama illa mata'ul ghururi sai jin daɗi na ruɗi ɗaukar hankali
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله سبحانه وتعالى سابقوا من التيرة ila magfiratin ne da suka zuwa neman gafara ga ubangiji Allah ya faɗi abin da ke neman gafara da shi ayyuka na da ko kuma kace tsoron Allah kawai in misalul awamiri wai tinadin nawahi ka bi umarnin da aka ce kai kuma ka nisanci abin da aka hana ka shi kenan to ka samu shi al-insan ɗan adam idan an mar ahirta idan ya raya a kiyama ta a haɓa sai ya nemi kirata daga gidan duniya zuwa karɓo da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ko ya so ya gamu da Allah a haɓar lahul ka'awu shi ma Allah ne so gamu da shi shi wanda ka son gamu da Allah aikin da Allah ka so gani shi kuma Allah wanda ka son gamu da shi aiki tanadin sakamakon aikin da yake mashi wanda ka kyamar gamo da Allah Allah zai kyamaci a da shi akwai wani masarake daga cikin sarakunan duniya daga sarakuna kan yaro wata ran ya nufi tafiya anguwa yake ku sai ku ɗauko manya-manyan suturori na duk sanda aka zo da wata sutura sai ya ce wanda ba ta yi ba sai ce ku ɗaukar duk wanda yake yau ta yaban ki alfahari wanda ya yi wannan su ne sai ka zo a kawo har zuwa kawo wanda ya ƙayar da shi fara bisa wuce tsaura sannan sai ya ce bi maraki ku zo mini da raƙun mana da dawaki na in zaɓa da kaina duk da so kawo mashi abin hawa sai ya ce wanga bai yi ba sai ya ce a mai a zo da wani har suka ɗauko mashi wanda ya komi kyau ce abin hawa ne kamar yanzu a ce kana da motoci da yawa ga ga ko ozu ga jiru ga kwantino ga ɗan ozu kan da sauransu to shi ne wani sai kace a zaɓo za ka ce wasu aka yayi yanzu aka ce mai kaza to shi ne za ka ɗauko ta sai ya hau to da ya hau cikin wannan abin hawa shi ke nan sai shi ɗan yanzu buɗe zuciya ne ya kumbura ya cika a kwami sai ya kumbura ya girman kai saboda girman kan da malam ya kare a hari kauran irin girman kan da wani bai saba ta irin wannan girman kan da nan wannan ba zai ya sai zama yana tsaya kamar ma kashi saka kore saboda tsaba girman kan yana kamar duk duniya ba wani mutum kamar shi don haka bari ya yi takama da wani ba to sai ana yana cikin wannan hali na kumburin da sai wani mutum ya bayyana gare a cikin akan hanyar sai wannan mutum ya ce mama zaki sai ce mai to ranka da ina da wata bukata gare ka amma amma sai ce shi baka san ni ba halal kaka ce mawai kana bukata gare ni sai ce a ban san ka ba amma dai ni ina da bukata gare ka sai ce to yanzu tun da haka maka to wai sai na kai inda za ni illa ko ka zo ka yi magana ka sai ce mishi a kuma ba dama nan dai nan za ka nan za ka bukata sai ce yace ina ce maka banda lokaci da kai ni basara ke ne ni talaka na yayi kadan yace zai gana da ni haka ba akan hanya sai ce ko bari ka faɗa ma wata kalma mai sauki fakar kalan illa so kai tsaya sai ce in kalma ce wani sai kare baki ne ga kullum mazaje ya ce mun zan kaɗe ni hon mala'ikin mutuwa na zo ne don daɗin kabilanka ta sai ce mun kala na ajiyo ya manzili ba a bari in koma gidana in yi tattali sai ce mun ban jira ni na riga na gama in na tsawo sai fida sai ce mun ka bari sai na kuka gida to ana cikin haka sai an shirya ne hunalika cikin wannan hali to sai shi wannan mala'iki ko sai wuce gaba sai ya gama da wani mutum daga waliyan Allah subhanahu wata'ala sai ce mashi bawa Allah ina da bukata gare ka kulli sai ce faɗa ni da sai ce ni fa mala'ikin mutuwa ne na zaurin ka sai ce mara ba ɗaliban inda zafi da ni na ce ba ina jin ka dawo ka dawo ba duniya da kullum bakin cikin dare da ban na rana da ba in ba ba ta mare ba gidanka makwabta su ba ta mare in baka jiya ba cikin makwabta ka jiya ga gari in baka jiya gari ba ka jiya ga duniya in dai ka musulmi ne to sai an wada ma yau an cuta musulmin gari ka ba ni na da ina so ka gango to ka go to ni za ka ce ni ina so in an shiranka ni ma sai ce madalla kuma ka an shiranka sai shi mala'iki ya ce mashi cikin damar da Allah ya bani ina da dama in jira ka ka yi sauran abin da ya rage na bukatu da sanin an jira ka sai ya ce mashi cikin damar kana da wadda damar da ka ambata mini ya ce ƙwarai ko ayi halittu ni ba ni da wata bukatar da doya amma in kana da wani abu minal imhali na jikini dan kirani in yi arwalla ko da lira ka sai in yi sallah raka alkatan in na yi sajada to ka shirya na hunalika a cikin wani hali to hadan huwa farko wannan shine bambanci man da rajulai tsakanin mai mai bidan duniya zalika mablagu min al-ilm da mai bidan lahira zalika mablagu min al-ilm to wanda wancan a ƙarshe wancan masala ke na farko ne zai biyo baya bayin lalibin lahira ba wata lahira ta azabu shadidun sai abun ya zama azaba matsananciya to magajira tun minan lahi amma shi wannan na ƙarshe wanda aka ce an zo ɗaukar ya ce mara ba dama ka rika jira to sai game da maganar gafara ne da Allah daga Allah wani wani da yarda a matsayin inda rayuwar duniya ba zama illa man ya kulgururi sai dai jin daɗi na ruɗi. Sabu Allah subhanahu wa ta'ala ce a yi gaugawa ma'ana a tsira ila ban da zuwa samun rahama ko gafara yin rafi ku daga ubangiji wajen nufin da samun gidan aljanna. Allah fa'in da ka Allah samari da na kasa a kwatanta fa'in samari wal arzi da kasa. Allah ta baraka wata ala ba da umarni ga bayi ne cewa su yi tsatsera a zo a yi competition da nema shi wa alƙur'ani ya murna bin ruwa da yana umarta mu da mai gaugawa da gaugawa yana cewa a wani wuri sa'adu wani wuri ya ce a yi tsatsera sa'adu a yi tsatsera wannan wannan sa'adu ba ya buƙatar cikin ko ko ji sannu ko ko ji sannu sannu cikin ciki sai dai aljinnu ko ai kawai al-musabaqatu man yusabiqu ghayru inda musabaqa wanda ke son ya riga wani to ka ko san mai son ya riga wani ya waje ba an yi rika mu mai son ya riga shi to ya waje ba ya riga shi yana ya ji tsoron kada wani ya riga shi to haka ma aka yi ai ga umarni annabi ya bayar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum bil qudwat wal rawat na riƙar da ku ku tsammako in ya sahe ta fanni ta tsammako ta ce a rubuwa wannan wasu na riƙar da ku kan yin marince ma'ana a yi saffan tafiya ta marince wannan umarni ne ga masara to ai da ma babu wasu masara a duniya irin ɗan adam wanda kullum sai halin da yake hanyar lahira shi yan kwanukan da aka ɗiba mashi da sadar saki da watanni da shekaru duk ya shaida an ɗiba shi duk ya shaida an ɗiba shi duk ya ci ko sha an ɗiba shi a wanda aka ɗiba shi kullum bai ci bai sha sai shi a kawo shi to don haka annabi ke magana to a yi sammako dilbul wata sariya na aikata ake alheri wannan wata a yammaci na aikata aikin alheri kuma ai gaugawa da yankan dare kaga kenan ana nuna ma hanyar ba saffan duniya ba ce in matafa ne an ba su shawara ga za su in ko matafan lahira ne ga ta su shawara kai tsaye cewa waje in da tuzaci kuma a yi wani abu na yankan dare kaga ana faɗin ana kinaya ga masu yawon rai abin da ake so ku tsera zuwa gidan wata aljannar da Allah ya fata da fadinta Allah ta ba ki fadin sama ne wal alfu qafa aha da ba kike ko da Allah yana magana da mutane daidai wanda hankalin su kama ai su abin da mutane sun ka sani mai girma abin da ɗan adam sani shi ne a samawar kuma sammai ko kuma ƙasai bai taɓa yin gama da kai aka kasa ba sai dai ruwa su tare bai taɓa yin ba sai dai da kai aka kasa sai dai ruwa su tare bai taɓa kudu ko arewa sai dai ruwa su tare wa'illa in ka ce ba haka ba inda wai inda ba ana nuni a yi magana da hankalin ɗan adam ba ne to an ce ita an nuha ga Allah gaba faɗin aljanna kamar faɗin aljanna kamar to amma abinda annabi ya fara mamaki ka ga wurin da za a rataye bulala kilisar dokin ɗan aljanna a cikin da nake aljanna ya yi duniya gaba ɗaya da abin da cikin ta wai inda za a rataye bulala dokin kilisar ɗan aljanna to inda aka rataye daidai inda bulala ta kwanta duk abin da a duniya bai san daidai wannan gurin da ta kwanta don haka ana mazalla ta zama ke cewa ita duniya gaba ɗaya ba ta auni darajar hikin sauro ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala har inda ta kai kusan kusan darajar hikin sauro da Allah bai sha da kayan yi kurba guda tarwa ba ko idan lallabi ya amur wannan jira ba da aka ce a yi sauri ba haka ne ki sasu kai ba ba rugawa da gudu wajen ta kawo an tanade shi don masu tsoron Allah ko idan lallabi ya amur gidan da aka tare da masu imani ne da Allah wa rukunin da manzannin Allah dalika mutum ya samu yana cikin masu wata tsera fallon lahi wallahi falla ce da Allah ta Allah da ka ita ko falla Allah yuki yana ba da kamar shawarwar da girma wallahu Allah bil fadl azimi shi ne ba ku shin falla suke mai girma
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في لو كتبوا إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير Allah subhanahu wa ta'ala ce ma asaba min musibati Allah bai taɓa samar da wata matsala ba fil alli a bayan ƙasa bil jarbi kamar fari ko rashin lafiya ko hargitsi ko irin wanda ta'addanci da aka yi da ciki ne to Allah bai taɓa kawo irin wannan ba wala fi anfusikum ko kuma cikin kanunku kalmar kamar rashin lafiya ko faɗaɗin wulini ko ko rashin tsaya in lafiyar kitabi face abin yana nan rubutu a cikin launin bako ba wai san da za a yi abin ba ne Allah ya ce wani a'a dama an riga an gama kafin ne kawai aka sawa ana bidan halin kafin din yana nan cikin kitabin a cikin littafi al-mabudi abin kiyaye shi ne launin mabudi min qabli an nabra'a tun gabanin ba mu halarci wannan abin mun riga mun san abin kazalika ni'matu haka nan ni'ma ta inda zalika wannan yasirin mai wani da Allah ga Allah ko kuma sanin haka a wurin Allah abu ne wanda ke mai sauƙi ai hayyinu Allah abu ne mai sauƙi a wurin Allah an yi tsala misla hada mai aikata irin wannan
لكي لا تعثوا على ما فاتكم ولا تقعوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور wa hamar biyu Allah ya ba da labari na waɗanda bayanai na wannan jarabtawa a likai lata sau saboda kada ku damu ai lata da no kada ku bakin ciki alama fata ku in wata jarabtawa ta same ka ka rasa wani abu yana wurin Allah a yau in ne ka ɗauka kaddara shi da Allah wala tamarahu in ko kaddara samu ce ya tamarahu kada a ɗora murna ta girman kai ta alfahari ba rawa kai ba Allah ya baka ganin dama kai akwai wani wanda yi aini Allah ya bashi ba akwai wani wanda yi kalaniya Allah ya bashi wani abin da ya baka ba to don haka Allah ya kabar mu kada ai alfahari da ba a alaikum game da abin da Allah ya baku alkullin qudratullahi da haini da shari kaddarawa da Allah ta baraka wa ta'ala ma asabaka abin da ya same ka lam yakun li yuda ka da ma an rubuta ba da kuskure ba wa ma alaka duk abin da kuskure ka bai saba ka ba لم يكن لي سيرك دا ما بقدر ذلك ما والله الله لا يحب كل مجال الله بي بارك تشاور ساكمكو ga dukkan mutum mai takama mutakabbirin mai girman kai jima'u da game da abin da aka bashi famurin mai yawan alfahari jini da abin da aka bashi
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله غني أمين allazina Allah subhanahu wa ta'ala ce allazina mahdura sani waɗanda ke rowa a dimari dimari shi alayhi masu rowa abin da ya wajabta a kan su mutanen duniya guda uku ne tun da mutanen duniya guda uku ne duk wanda ba su ba to madiyi ne ga waɗannan mutane ko kuma kaga shi ne ga waɗannan mutane guda uku basara ce wani malamin ne zan basara ce ko ya zan malami ko kuma ya zan mawadaci to duk waɗanda duk wanda ba shi waɗanda san guda uku ba to waɗanda sauran mutanen duniya ɗan rakiya su ne ko hajjin su ne ko kuma ma'aikacin su ne, ko lebaran su ne, ko ɗan ƙwararrun su ne, amma ba na hudu to waɗanda mutane a da Allah ce bi ma ya ci ba alayhi abin da ya wajabta a kanku ba sarake Allah ya wajabta mishi adalci don haka duk mutumin da bai adalci ba zai tashi ranar kiyama ɗauke da zaluncin da ya yi ma al'umma ko dai jama'a ta yi ɗin hakimin anguwa ne ko da jama'ar local government ɗin chairman ne ko jama'ar jiha ɗin gwamnati ko jama'ar ƙasa ga baki ɗaya ɗin shugaban ƙasa ne don haka duk mutumin da Allah ya ba shugabanci to ranar kiyama sai ya yi inda ya sani da ya sani da bai ansa ba in ya in dai ya kuskure zan mai adalci ba saboda abin da aka ce wani da yawa ya riga kiyama yana shugaba za a tada shi da mari da waya an gama hannu na yin da waya an damar an zamani idan ya wari gari alƙiyama sai a ce mishi adalcin da kai zaman ka na duniya ya kwance ka to da zarar ya yi adalci adalci ya kwance shi to daga nan sai aljanna to idan ko bai yi adalcin ba to shi kenan kuma daga nan sai wuta Allah shi ya shehu don haka don haka wajibi ne ga masarake ko ga shugaba jagoran al'umma ya yi adalci idan bai adalci ba Allah bai kwana bai jirgin bai mantuwa sannan shi kuma malami malami shi kuma Allah ya wajabta mishi shi kuma malami Allah na cewa inda lamina da kuma ma an zalla min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin nas ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inuna inda lamina da kuma ma an zalla ma ku koyi abinda Allah ya saukar na hujjoji da bayanai na addini masu koye waɗannan abubuwa da Allah ya wajabta su isar da sako jama'a jiba alayhi abin da wajaba gare su kai ba jala arhamullahu Allah zai ji da ku wal arhamullahi nuna kun malaikun Allah su ji da muku kun malaikun duniya su ji da muku don haka kun malamin da Allah ya wajabta mu isar da sako ga al'umma sai bai isar ba ko kuma ya isar da sakon ya sa son zuciya don kariyar ra'ayi ne ko tashi bukata shi ma zai tashi ranar kiyama da irin wancan wani shi ma mawadaci Allah na cewa an fi kunin ma ji alakun mustakala fi da fi Allah yana ciki kiran mawadata yana cewa mawadata ku ciyar ku bayar ku miƙa abinda Allah ya mai da ku hali ko shi a wannan abu kira shi kun mawadata hali wajen Allah tun da ce muku wa an fi kunin ma ji alakun mustakala fi da fi ku ciyar da abin da Allah ya mai da ku halimoki ne gare shi idan an baka wadata wannan wadata wajibin ka ne matakin farko zakka ta wajibi mataki na biyu haƙƙin ɗan uwa mataki na uku haƙƙin maƙwabta mataki na hudu haƙƙin mutanen da anguwa mataki na biyar haƙƙin mutanen gari don haka duk mutumin da bai yi amfani da damar shi ba har ya bari ta kuce ranar kiyama zai da nama sannan idan ya zo yin amfani da damar kuma kada ya yi Allah Allah na cewa wala tudriku inna Allah la yuhibbu al-mujrimin kuma kada ya yi banna wurin sarrafa abin da aka baka in ka yi banna za ka zama cikin mace Allah da Allah ce inna Allah la yuhibbu al-mujrimin Allah bai son mabannata Allah ba shi ikon kamantawa wa man yatawalla Allah ce ka ne waɗannan da ka rowa بما يجب عليهم أدين قد يوجد تكريم وسيما يبقى ويأمرون الناس بالظهور كما كنا أمرت متعبية أمة في الروة جهيل أدين الله يرسل لهم وعيد شديد نرخم أضابا لا تبقى تكريم جوابهم مهضوب أي أمسى نوانا شيء أقول معنى لهم وعيد don haka wanda Allah ya wajabta ma ya bada wani abu bayan ba kamar ya ce ma wani kada yi don idan wani yana da damar ya yin in ya yi shi da bai yi ba shi ba zai ji daɗi ba kuma yana iya in bai iyawa ne sai ya ɗau mataki akan wanda kai saboda kada aini wani ga shi kare wa ya tawalla duk mutumin da ya jura amma ya ji ba alai bai zartar da abin da Allah ya rubuta mishi ba fa inna Allah ganiyu Allah mawadaci ne an gani ya wadatu da abin da aka kowa alhamdulillah kuma shi ne abin yabo da auliyayi da masoya ne
صدق الله العظيم
Allah ya yi tsananin da ya zuwa waɗannan kuma da su da ya zuwa Allah ka yi magani Allah ka shi da kuma kuma Allah ya ka hannun da su da ba zai ba su Allah da mukan ayat da kuma da ɗan matsayin Allah shi ya yi wa'anda ake yi shi Allah ya ba su da Allah ya ba su da ayat da kuma اللهم شباب الإمامة وآخر قرآن وزارة الأبواب الأولاد من الكريستيان وأولاد الجماعة مسألة كون الخروج ولا كريمون تجاه ولا كلمة الإسلام بكرة سبحان الله وقضية بروح الله جل وعلا وين تكتمون على تعالى وين تكتمون على جل وعلا الله إنا دنا كم كم كم كم Allah ta wula muna da albarka. Kuma Allah ta abun yi ma lafiya a kan su ba su lafiya. وكان تبارك الله الله تعالى من الإيمان ومثلا من الدين وأخبره إلى رسول الله don kasuwa na gari kamar wani ba suke da kai kawo a kan titi da tsawon kai kawo Allah ba su kariya Allah mun da alƙawarsa da alƙawarsa da alƙawarsa wani su ya faro dama Allah ne ba abin da ya kushe wani kuma su yi fara ba Allah ba su kariya a kan su ya fi ya tsama sun yi wani zama da ɗauko da mutum kirku ko kuma nuna addu'a a wani ba ya kan muka da su kuma da kullum Allah ya mu da kansu ina za a san da kawa Allah ya mu abin da Allah abubuwan da muka muka ne muka ba Allah ya so Allah ya musamman akwai ɗaliban da ilimi da addini ko ɗaliban ilimi musamman Allah ya haka su ba Allah ya ba su abin da suka yi ma Allah ya kammala da ta kasa da hannu da ake Allah baya wani ko su makaranta Allah ya ba su nasara Allah ya Allah ya ba su nasara don su ma su yi Allah قال كان الله لعنه الله فقرأوا حتى يشوف أبي لما تكون أبي أول إلى رسول الله قالوا
Allah ka biya mana gaba dai Allah ka ta ma iyayen mu da kan mu da malaman mu malaman malaman mu kuma wanda aka zo wata matsala a wanda ya ce lokacin da mutane wani kira da an gama kuci Allah ka bar mu ita Allah ka bar mu ita Allah ka bar mu ita albarka ne Allah ka kare mu ka kare dukkan mu ne albarka ne Allah ka kare mu na cikin waɗanda ƴan za a ƴan da su wannan wanda albarka ne Allah ka bar mu bukatun jama'a Allah ka biya wanda da wani wuri na alheri Allah ka ruwa mai Allah wanda a cikin wata matsala a wata cikin damuwa Allah ka yau ba mu wani da zai ta a cikin mu Allah ka kuɗi masu yawa wanda ba a zai ta su ومن ما لا تعلم به وأنا كلما وأنا أنتم لنا وأنا للعلم سبحان الله Thank you.